إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidu Ad-Da'wati wal Irshad a nan anguwa ta Site Dikte a birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafin mu na Bulughul Maram bayan wancan satin da ya gabata mu samu yin karatu ba sakamakon karuwa da Allah ya azurta ne da ita ta mace wadda na sama sunan barkatu amilan an takuna mubarakatan na sama ta suna barkatu domin fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata albarka wannan yana daga cikin sunaye masu kyau amma sai dai hausawa suna kyama wannan sunan cewa suke wai sunan tsohi ne da na sama ɗiya ta wannan sunan akwai wanda suka tambaye ni suka ce malam wanga sunan amma dai wata tsohuwa wata tsoho kuke da wannan sunan ko nace eh amma ba shi kadai ba yasa dan ko tsohuwa na da suna in ya kasance sunan baya baya da baya da ma'ana ai ba za a sa ba kenan sunan wata kanwar ma'aifin mu ce wadda take ita ma Allah ya ma rayuwarta albarka sosai domin ta kasance muna kamar uwa kuma mace ce mai hafiza lokaci zuwa lokaci ko da yaushe ke isko ta cikin karatun Qur'ani take to yana daga cikin abin da ya birge ni a cikin rayuwarta kenan na samu tabaraka zan iya cewa yanzu ni ma uban 'yan mata ne kenan ɗalibai masu kamun kafa sai a shirya insha Allah kuma an samu daga cikin ɗalibi wanda ya ce malam muna muna ciki in ka ji gwabro ya ce ma muna ciki to ka san an kulla sarakuta ko to ba aje ma kowa ba nace mai ladabi shi za a ba jayyid ina fatan Allah ya azurta ku da wannan ni'imar insha Allah idan ba manta ba yau zamu tashi babu shurutus salati babu mai bayani akan sharuɗan sallah yana da kyau mu tattauna ya ake ce ma sharadi sannan kuma menene sharuɗan sallah sallah jumlatan kenan a yanzu zan zano muku sharuɗan sallah a zube idan na zano muku su ina so ku rike su duk hadisin da muka karanta zan tambayi ku wannan hadisin yana bayani ne akan wani sharadi kenan yau darasi ne wanda za a zan kula da kyau sai an aje hankali mun yi wannan hadisin wannan hadisin wani sharadi yake tabbatar mun daga cikin sharuɗan sallah sai in sa wani ya bada amsa kenan kamin wannan me ake ce ma sharadi ashartu lughatan hiya al-alama a cikin lura idan aka ce ashartu ana nuyin alama daga nan ne ake cewa ashratu sa'a alamun mi alamun tashi alkiyama amma a istilahi na malumai na fikihu idan aka ce ashartu suke cewa huwa ma huwa ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi wujudin li zatihi aw adami ma'ana sharadi a cikin lugha ko a wajen maluman usul shine abun da in babu shi ibada ba ta yiwa amma kuma dan akwai shi ba dole bane sai kai ibadar an gane da kyau ko bil misali yattadhi al maqal daga cikin sharuɗan sallah yin arwalla ko sai kai arwalla to dan kai arwalla dole sai kai sallah ha ba dole ba sai kai sallah amma in kai sallah ba arwalla fa arwalla ba mata shine ma yalzamu min adamihi al adam in babu shi ba ibada amma kuma dan kana da shi ba shikenan dole sai kai ibadar ba wannan shine ma'anar sharadi sharuɗan sallah suna ɗaya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci a wajen sallah malaman fiqh suke cewa as-salatu la tasihhu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha ita sallah ba ta inganta in ba sharuɗan ta sun cika ba sannan kuma mutum yi kokarin kawar da duk abin da zai hana sharuɗan nan su cika to menene sharuɗin sallah sharuɗin sallah mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa sharuɗin sallah guda tara ne kuma sharuɗin sallah sun kasu kaso biyu akwai shurutul wujubi sannan kuma akwai shurutus siha sharuɗa na wajibi da kuma sharuɗa na inganci me ake ce ma shurutul wujub su ne wanda sallah ba ta zamantowa dole a kanka sai ka cika wannan sharuɗan an gane da kyau ko to su kuma shurutul wujubi guda uku ne na farko shine al-islam musulunci kenan sallah ba dole bace ga kahuri ko kuma a ce ba zai yi ta ba domin ko yayi ta Allah baya so dole sai ya musulunta sannan Allah ya karbi sallarsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan falan yuqbala minhu duk wanda yayi bi wani addini wanda ba musulunci ba shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba masa Allah yana son sadaka kahuri sai sadaka fai da lada a wajen Allah domin bai yi ta don Allah bai yi ta ba a hanya ta musulunci kinan da haka da kahuri zai sallah sallar shi ba ta yi ba na biyu shine al'aqlu hankali kinan mahaukaci da zai yi sallah sallar shi ba ta yi ba kun ba dole bane yi sallar kinan kada kuma tsama mahaukaci sai ya je ya yi sallah ku kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi alqalamu an salatin an dauke abun rubutu akan mutane guda uku daga cikinsu walmajinunu hatta ya fiƙ da kuma mahaukaci har sai ya yi hankali kenan sharaɗi na biyu na sallah na wajabci shine al'aqlu hankali na uku shine at-tamyiz rarrabewa idan aka ce at-tamyiz huwa diddu sighar ma'ana kada yaro ya kasance karami at-tamyiz yana kasancewa ne daga shekara bakwai ko shekara shidda mana lokacin da yaro yake iya bambanta ɗanduma da kabewa lokacin da yaro yake iya bambanta tsaba da tsakuwa an gane da kyau ko lokacin da yaro yake iya magana ya san wannan wane ne ya san wannan wane ne to lokacin sallah idan ya yi ta mai yake da suna ba wajibi ba ce amma me amma ta inganta an gane da kyau ko kina wannan su ne sharuɗa na wujub yaro wanda bai kai balaga ba in ya yi sallah sallar shi ta yi in dai ya kai shekara bakwai amma ba dole ba ne ya yi wannan su ne sharuɗa na wajibi ku zano min su almaza al'islam suma maza al'aqlu suma maza at-tamiz an gane da kyau ko su ne sharuɗa na mi sharuɗa na me yake da suna na na wajibi jayyid ana yi a ce at-tamiz ko kuma a ce al-bulugh idan yaro ya kai balaga kenan da ya kai balaga wajibci ya zama to dole ya sallah to yanzu sai na gaba su ne shurutu as-sihha sharuda na inganci yanzu sallar ta zama to dole gare ka to ko da ta zama to dole gare ka ba ko da yaushe bane in kai ta zai zama to wa me za ta zama to wa ingantatta to wannan sharudan su ne ke so ku rike da kyau su ne suke da alaka da hadisan da malam ya kwararo jayyid sharadi na farko shine a at-taharatu min al-hadathi shine ka tabbatar da ka kawar da hadasi hadasi shi kuma kawar da shi ta hanya biyu imma arwalla ko wanka ko shine at-taharatu min al-hadathi wasu malamai suna cewa raf'ul hadathi duk malan su guda na biyu shine at-taharatu min al-khabathi shine kai kokarin tabbatar da kai dahara ta khabasi me ake cewa dahara ta khabasi shine kazamtar da ta shahi kayan da zaka yi sallah da su da wurin da za ka yi sallah a kansa an gane da kyau ko wannan su ne a taharatu min alhabafi kenan shi ne sharaɗi na biyu ka yi arwalla ko wanka na biyu ka tabbatar da kayan da za ka yi sallah da su ko abin da za ka yi sallah a kansa ko wurin da za ka yi sallah a nan yadda ka tabbatar da yana da tsarki ana ganewa da kyau na uku shi ne duhulul wakti shigar lokaci da za ka yi sallah lokacin ta bai ba sallar ba ta inganta ba ta da cewa kuma dole ne ka yi sallar jayyid ana rikewa da kyau na hudu shine istiqbalul qibla fuskantar alqibla sharadi ne na sallah idan ka zo kai sallah ba alqibla ba sallar ka ba ta yi ba na biyar shine anniya wasu malamai suna huddasa daga cikin sharuɗan sallah amma dai yana daga cikin sharuɗanta a magana mafi inganci shine anniya an gane da kyau ko shine niyya dan me yasa aka kawo niyya karshe domin niyyar ana yin ta ne gab da za a fara sallar gab da za ka yi kabar harama ne za ka yi niyya an gane da kyau ko mun sha bayanin kuma yadda niyya take a cikin ibadu musamman sallah wannan su ne sharuɗa shurutu siha an gane da kyau ko an rike su da kyau to ku zano mini su sai mu ci gaba aha sharaɗi na farko a a taharatu minal hadasi hadasi to hadasi an han sau mi tambihuwa at-taharatu min al-khabasi al-khabas to na uku ha dukhulul waqti shigar lokaci na biyu na hudu istiqbalul qibla an gane da kyau ko to na biyar anniya na manta akwai na shidda an gane da kyau ko shine satru al-aura satru al-aura shine na shidda an gane tunda guda tara nake nace muku ko can mun zano nawa uku yanzu mun zano shidda kenan sun shiga sun cika guda tara wannan shiddan su ne za mu gani a cikin wannan hadisin ko mu ci wannan biyar niyya ita babu ta a cikin nan a saurara da kyau nace muku duk hadisin da muka karanta zan tambayi ku wani sharadi yake tabbatarwa to za mu shiga a cikin babin mala yace babu shuruti salati ba mai bayani akan sharuddan sallah sharuddan sallah sune abun da za a yi kamin fara sallah rukunnan sallah sune abun da ake yi a tsakiyar sallah da su da wajibai da sauransu mala yace an ali bin abi talib ko kuma an ali bin talq an karɓo daga Ali bin Talq radiyallahu anhu qala yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace idza fasa ahadukum fi ssalati falyansarif idan dayan ku yayi sottiya an san sottiya ko to kun san akwai wanda Hausa ba ko ce suke ganiya ba to tusa mai wanda bata da ƙara domin tusa a larabci kala biyu ce akwai abdurat akwai alfusat abdurat ita ce mai ƙara alfusa ita kuma ita ce wadda ba ta da ƙara yana duk wanda ya yi sacciya a cikin sallah falyan sarif to ya tahi wal ya tawadda ya yi arwalla wal yu'idi salata sai ya sake sallah rawahu al-khamsa mutum biyar suka rawaito sa wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito sa to anan sacciya aka ce to shin ita kuma mai kara ba ta walwale arwalla a tana walwale kun san dan me yasa aka kawo saciya anan dan saboda mafi yawanci duk wanda zai yi tusa in dai hankalinsa yana nan to bai da ta kara an gane da kyau ko akwai dabara da ake na san kowa sauran dabara ko kowa da irin tashi dabara wannan ba sai an yi bayani ba akwai dabara da zaka yi ta hito maka sannu sannu in kun baka sayar da ake ba to ka tambaye wasu kaka tambaye malam wannan shine kenan to shi yasa aka kawo sacciya dan mafi yawanci in hankalinka na nan sacciya zaka yi kenan shi yasa manzo Allah ce duk wanda yayi sacciya ma'ana yayi tusa a cikin sallah to ya je arwalla ya sake sallah kun ga wannan hadisin ya rusa hadisi da'ifi da muka gani na Aisha ko idan mutun sallar shi ta arwalla shi ta warware ya je yayi arwalla kada yayi magana ya komo ya ci gaba daga inda ya dora ga wannan hadisi ne da'ifi an gane da kyau ko jayyid to wannan hadisin wani sharadi yake nuna muna kada a yi magana sai wanda ya daga hannu na ce shi zai ba da amsa wani sharadi yake tabbatar mun daga cikin sharuɗan sallah aha daga daga can kamar na ga wani yawa can baya jazakumullahu khairan haka ne at-taharatu min min al-hadath don me ake ce ma hadasi shine duk kazantar da take hitowa daga cikin jikinka khabasi shi kuma ita ce kazantar da za ta samu warka ba daga cikin jikinka ta hoto ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan hadisi yana tabbatar mu da cewa min shuruti salati at-taharatu min madha min al-hadathi jayyid wannan shine kenan insha Allah kenan dai babu arwalla babu sallah idan kana da arwalla kai abin da yake kare ta to sallah ta lalace arwallan ma ta lalace an gane da kyau ko wannan shi Hausa suke ce ma ana ta kaiwa ta tahulla an gane da kyau ko wani tsoho ne ana cikin irin motar nan ta daji ana ta he sai mai yake da suna kun san itace suna ƙasa-ƙasa suna sama kawai sai ici ya jayi kesa yana jayi kesa sai ɗahe ga bayan mota allah ya sabai bai faɗi ba sai ɗallahi bayan mota ana kai kutaru kutaru kai ga hulla can ga hulla ce sai ce kai haba ana ta kaiwa ga ta hulla ma'ana shi ta kan shi yanzu yake kai wanga shi yake yi ba ta hulla ba domin shi ne gaba to shi ne ma'ana wani hadisi na namuna cewa idan an ce arwallah ta lalace to ana zancen sallah ba a zancen sallah shi ne ma'ana abin da yake nuna wa na aisha ta radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah ya ce la yaqbalu Allah salata ha'idin Allah baya karbar sallar in dan larabci ne sai ya ce maka mai haila an gane da kyau ko amma me ake nufi nan baligha Allah baya karbar sallar mace baligha illa bi khimarin sai da dan kwali al khimar da larabci shine duk abun da yake rihe kai ana ce mishi khimar kina Allah baya karbar sallar mace wadda ta balaga illa bi khimar sai da mi sai da dan sai da dan kwali wannan shine mantuqul hadith akwai mafhumul hadith malamai suka ce mafhumul hadith shine ashe kenan yarinya wadda bata balaga ba idan ta yi sallah babu dan kwali sallah ta yi ko bata yi ba a a ta yi tunda nan mai manzo Allah yace hmm yawwa baliga kina shine sharadi sharadi ko a bar shi akan sharadin sa kenan yarinya da ta yi sallah babu dan kwali sallah ta yi an gane da kyau ko amma da ta balaga to dole ne sai ta sa dan kwali wannan hadisi me yake tabbatar muna wani shari'i yake tabbatar muna aha at-taharatu min al-khawath haka ne to wa yake da kishiyar haka a mhm a ba ji ba tamyiz anya ko ba tamyiz yake tabbatarwa ba dai aha a satrul aura haka ne na'am wannan shi ke tabbatar mana satrul aura liƙi al'aura wannan shi ne hadisin da abinda yake tabbatar muke yana daga cikin sharuɗan sallah rihe al'aura al'aurar mace malamai suka ce kulluha auratun ma'ada maza alwajhu wal kaffaini mace gaba ɗayanta al'aura ce banda huskata da tahin hannuwanta kawahu za mu zo bayaninsu suna al'aura ne ko ba al'aura ba diga digai na kawahu akwai hadisi na musamman akan wannan shi kuma namiji fa min as-surra ila rukbatayn amma haza min kharij as-salah wannan ana nufin wajen sallah amma in cikin sallah ne fa in cikin sallah ne duka hannun sama sai an ruhi an gane take ko shi ma zamu ƙara bayani shi muka zo hadisi na gaba a takaice wannan hadisi yana nuna muna yana daga cikin sharuɗan sallah satrul aura mutum ya liƙe al'aurarsa wa an wa an jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lahu manzo Allah ya ce masa idza kana thawbu wasi'an idan kaya sun kasance suna da hwadi faltahif bihi fi salati to ka lallabi ka lullube jikinka da shi iltihaf shine mutum ya game jikinsa da wani abu an gane da kyau ko to kenan idan ya kasance kaya suna da hwadi ka ka nade jikinka da su fi salati a cikin sallah wali muslimin a riwaya ta imam muslim fa khalif baina tarafaihi sai ka saba tsakanin gehensa zane ne aka kawo ga gehe na sama ga gehe na ƙasa to shine sai ka fara damawa ga kugu idan ka dama ga kugu yayi kamar zane in ya so sauran wanga gehen sai ka azo shi ina sai ka azo shi a sama kenan ka saba mi ka saba sama ka saba labban nasa guda biyu sai ke cewa wa in kana dayiqan idan zanen ya kasance me yake da suna kamar mara hadi ne takurarre ne fattazir bihi to ka kai zane da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ولهما من حديث أبي هريرة أقيد قريس أحاديث أبو هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد kada ɗayanku ya salla a cikin tufafi guda laisa ala atiqihi minhu shay'un babu komai akan kahwadunsa ko akan kahwadarsa nan tunda atiq nan mufrad ne da an ce atiqai sai a ce guda biyu dalilin wannan ne malamai suka ce ashe da zaka yi sallah ya kasance kahwadarka guda tarihi to ka kauce ma wannan hadisin tunda nan manzo Allah yace kada ɗayan ku yayi sallah a cikin tufafi guda babu ka, babu wani abu akan kafadarsa kuma nan ne wasu malamai ɗan kwakwale kwakwale suka ce ko da ma ya giya ka ɗauko ka aza anan a kan kafada to shikenan sallah ka tayi an gane da kyau ka dama zane daga cibiya zuwa gwiwa duka karhe an gane da kyau ko sai ka ɗauko wata ɗaya giya sai ka aza akan kafada ɗa guda shi kenan sai ke tsallaka suka ce ai manzo Allah wani abu ya ce an gane da ke ku to sai dai wannan kwakwale-kwakwale ne abinda manzo Allah da yake nihi shine a girmama sallah ma'ana mutum ya rihe jikinsa gaba ɗaya Allah yake cewa khudhu khudhu zinatakum inda kulli masjidin azina yana daga cikin azina shine mutum ya rihe jikinsa ya sa kaya wanda za su rihe masa al'aurarsa wannan hadisi har yanzu yana ƙara tabbatar mun da mi min shuruti salati satrul aura liqi al'aura abinda wannan hadisi yake nuhi shine kai ne ka zo za ka yi sallah kuma zane guda gare ka to shine sai manzo Allah ya ce in ya kasance zanen mai hwadi ne sai ka dama sauran ga kugu sauran kuma sai ka azo shi a sama ma'ana ka laulaye cikin ka ko ina ya rihe idan ya kasance kuma zanen takurarre ne shine sai ka dama daga cibiya zuwa ina zuwa ya sabka akan gwiwa kenan sai ka dama zane sai ka yi sallah da shi kenan wannan sai nuna mun da cewa ashe idan da larura ne mutum zai yi sallah babu komai akan kafadarsa ashe rishin ladabi ne kana da kaya kana da doguwar riga ka sa ɗar ƙaramar riga ka zo kai sallah hamutta suna waje da abin da ya kama da haka yana daga cikin abin da zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa na cewa yin sallah da 'yan ƙananan rigunan nan masu ƙaramin hannu ba sa halatta don saboda za ka iya ka cutar da mutanen da suke sallah tare da kai wanda baya da doguwar riga hamattansa ya suke buɗe suke to wani ko suna liƙe aka kwashe balle suna buɗe an gane da kyau ko kun ga wannan kuma kuskure ne mu ji tsoron Allah mu girmama Allah madaukakin sarki dan ni a gani na yana daga cikin rishin kumiya a ce mutum ya zo da ɗan ƙaramar riga ya yi sallah da ita Allah ya kare mu kidan ko da a ce sallar ka bata yi ba sallar ka tayi to amma dai akwai rishin ladabi a ciki hadisi na gaba an ummi salama radiyallahu anha an karbo daga ummu salma yadar Allah ta kara tabbata a gare ta sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta tambayi manzon Allah a tusallil mar'atu fi dir'in wa khimar shin mace za ta iya ta yi sallah a cikin doguwar riga shine dira doguwar riga da dan kwali bi ghairi izarin ba tare da zane ba qala sai ce idan kana dir'u sabighan idan ya kasance rigar doguwa ce yughatti zuhura qadamaiha tana liƙe saman dugaduganta to nan sai a kaddara kenan me ya halatta yi sallah da shi akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da wannan hadisin wa sahaha al a'immatu waqfahu sai dai mafi yawan malaman hadisi suna ganin wannan hadisin mawqufi ne ma'ana magana ce ta ummu salama ba magana bace tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma a aqidan mu qaulus sahabi hujjatun bi shartihi maganar sahabi hujja ce da sharadin ta mun ga sharuda ko wanda ba sai mun ta maimaita su ba kina wannan hadisin ummu salma take cewa ta tambayi manzon Allah a wata riwayar an tambayta mace tana iya ta yi sallah da doguwar riga da dan kwali ba tare da tasa zane ba a ƙasa to shine sai ta ce eh idan dai har ya kasance doguwar rigar ta ruhe mata kawahu to ya halatta ta yi sallah da shi an gane da kyau ko ashe wannan hadisin me yake nuna muna na farko yana nuna mana ashe dole ne mace wajen sallah ta yi mi tarihi mi tarihi kawahuwanta kun gani kuskuren da ake samu da yawa daga cikin mata shi yasa nake ba su shawarar su zan sha su shat in ba su iya jan jan zannan su ko da yake akwai su malamai da suke ganin sa su shat bai bai bai isa kun san dan me yasa suka ce li'annaha munfasilatun anil izar domin ita su shatkin ba game take da kayan sawa ba shi kuma cewa akai kayan sawan nata su yi ne su rihe kasa amma sai dai wannan akwai tsanani a ciki an gane da kyau ko domin abin da ake so shi ne kawahun a yi mi a rihe su an gane da kyau ko to wannan shi ne kina shi yasa akwai wanda na gani gidan kar in muna balaguro masu dan dama dama wanda suka dan damu da addinin su na gani in za su yi zaka gani suna sako zane kasa sai su sako shi sai ya rihe kawahun sannan su yi sallah in sun kare kuma su jaye abun su sama an gane da kyau ku ita dai sallar ta karbu amma laihin na bayyana daga dugan su yana da yana yana yana nan ko da yake akwai malaman da suke gani wannan ba sharadi bane amma magana mafi inganci shine fadi na ummu salama a wata riwayar daga manzon Allah a wata riwayar kun maganar ta ka san ku ba za mu bar maganar sahabi ba mu dauki maganar ka wannan shine kenan kenan a takaice dai dole ne mace ta yi mi tarihi daga daganta wannan hadisin daga cikin wanne sharuɗa ne yake tabbatar muna wani sharaɗi yake tabbatar muna da shi a wanda ya sani daga hannu wanda zai ba da amsa aha aha satrul aura liƙe al'aura har yanzu muna a cikin liƙe al'aura jayyid to nan muka kare da al'aura a takaice mace in za ta salla gaba ɗaya jikinta za ta ruhe huskata da tahin hannunta su ne ba dole ba ta ruhe kuma a nan nake ƙara faɗakar da mata musamman masu kula da addini allah ya ƙara musu kula da addini shine baya halatta mace ta yi salla huskarta tana liƙe sai da uzuri an gane da kyau ku baya dacewa kenan in kina da liƙabi zaki sallah zaki shaye wannan liƙabin naki haka shi ma namiji baya dacewa babu wani uzuri ka liƙe baki ka sa takunkumi an gane da kyau ko ka sa vavet ko kuma ka sa wani rawani ka liƙe huskarka sai da uzuri ina huska ita ana so ta buɗe wannan shi ne domin wannan hancin ya ake so yayi ya tafi me ya tafi ƙasa to lokacin da huskar take liƙe hanci ya tafi ƙasa bai tafi ƙasa ba to wannan shi ne Allah ya sa mu gane mala yake cewa wa an amir ibn rabi'a an karbo daga amir dan rabi'a radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi qala ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin muslima mun kasance tare da manzon Allah a cikin wani dare mai duhu fa ashkalat alaina alqibla sai alqibla ta shiga muna cikin juna ma'ana ta bace muna fa sallaina sai muka yi sallah falamma tala'ati shamsu a lokacin da rana ta bullo idza nahnu sallaina ila ghairi alqibla sai gashi ashe mun yi sallah ba inda alqibla take ba fa nazalat sai ta sabka fa aina ma tuwallu a duk inda kuka fuskantar da fuskar ku fa thamma wajhullah to anan fuskar Allah take a duk inda kuka kalla kuka yi sallah to anan fuskar Allah take akhrajahu tirmizi tirmizi ya hutar da shi wa da'afahu sai dai ya da'ifantar da shi alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin da'ifi ne amma haka ne tabbat ya tabbata idan kai sallah bayan ka yi binciken ina alƙibla take sai da ka ƙare sallah sai aka nuna maka ai ga alƙibla nan ne shikenan an gane ko Allah ya karba kawai shi ka ci gaba da sha'aninka in ya so ta gaba sai a gyara an gane da kyau ko wannan musamman yana kasancewa a cikin balaguro kun ga anan ma cikin balaguro ne kasance kuma me yake da suna hadisin da yake kara tabbatar mun da wannan shine lokacin da aka sake alqibla akwai masallacin da ake cewa masjid masjidul qiblataini a Madina lokacin da aka sabkar da aya ta a fuskanci Ka'aba su su san da cewa ba an sabkar da wannan ayar suna a cikin sallah sai wanda yayi sallah tare da manzon Allah ya zo isko sai ya ce musu kai ho an canza alqibla yanzu Ka'aba za a kallo suna a cikin sallar ne sai suka karkata suka juya suka ci gaba da sallar suka kare ku sake sallah ba kuma za Allah bai ce musu sake ba kenan wannan shine kenan amma wannan da sharadin ya kasance kai bincike kenan da zaka zo kawai kai tsaye ka kabar da sallah baka tsaya neman alqibla ba daga baya bayan ka ƙara sallah aka ci baka kai ga kai hoga alqibla nan to a wannan lokacin dole sai kai sai ka sake sallah domin a ciki akwai me akwai ganganci shi kuma wannan an yahe ma ne wanda ya kuskure an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan hadisin me yake karantar da mu daga cikin sharuɗan sallah wanga bangaren baka a magana ga wani can aha ga istiqbalul qibla jazakumullahu khairan kenan wannan hadisin yana nuna mun da cewa min shurutis salati istiqbalul qibla yana daga cikin sharuɗan sallah fuskantar alqibla alkibla kuma ya kace alkibla ba ana nufin gabas ba munan sodiya mun saba da an ce alkibla sai ka ji an ce gabas a'a yasa sai ka suna cewa gabas madokan lada a'a akwai inda gabas za ta zama tuwa madokan zunubi kenan kun ga su a saudiya alkibla su ba gabas bace kudu da arewa ne mu kuma anan ne gabas da yamma ne kenan gabas sunan jiha ne ba kenan alkibla ba kenan alkibla daban gabas daban wannan shine kenan wannan hadisi har yana ƙara tabbatar muna yana daga cikin hanyoyin da ake gane alƙibla shine mi ta hanyar rana abubuwan da ake gane alƙibla da su rana da kuma wata da kuma mai ake ce mishi mai ake ce mistar mamu amma dukkanin wannan ba kowa yake iya gane shi ba sai wanda domin akwai karatu na musamman da ake na wannan ya za ka yi ta hanyar rana ka gane alƙibla da abin da ya kama da haka da kuma ta hanyar inuwa idan ce inuwa kuma yana da alaka kenan da rana wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun abun da yake tsakanin mahutar rana da mahadarta akwai alqibla nan alqibla take an gane wannan hadisin wannan hadisi mun yi bayanin sa a sifat salati da muka yi da kuma cikin umratul ahkam abinda ake nihi shine su manzo Allah alqibla su kudu ce ko ko a mai da suna gabas yamma kudu kudu an gane da kyau ko ina ne kudu nan ne yana tsammani ko yawa nan ne kudu to sai manzo Allah ya ce musu tsakanin mahutar rana da mahwadar ta nan alqibla take to kinan ina ake nihi nan an gane da kyau ko kinan nan da nan baya shiga a ciki da nan baya kinan manzo Allah yake nihi kinan wannan hadisi me yake nuna muna ashe kuskure kadan na wajen alqibla baya lalata sallah alhali kuma wata sai ka zo ka isko su mutane suna tsanantawa kai ai kun karkace ma alƙibla kuma in ka diba mai yawa bai wuce dan abu kaɗan ne a karkace ma dangane da abin da ya shahi ma alƙibla malamai suna rarrabawa kamar haka suka ce wanda yake a cikin harami zai kalli ka'aba wanda yake a cikin makka zai kalli masallacin harami wanda yake a wajen makka zai kalli makka an gaye da kyau ko wannan shine abin da ake nihi wanda yake ba a kusan makka ba a wajen makka shi kuma zai kalli jihar makka kenan babu ruwanka inda ka kalli makka to duk yanda aka ka kai ga ka'aba kenan wannan kuskure ne mutane su tsananta hatta ya kai ga wani masallaci wai ma ana kyamar sa wannan ina magana ne da masallacin mu akwai wasu wasu me yake da suna yan tatsi ne an gane da kyau ko ina ce yan tatsi ne ina tsamma ina nuhin masu zahi a cikin addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kunno mu akan wannan akwai wanda suke cewa baya halatta a yi sallah wannan masallacin an gane da kyau ko akwai su a cikin wannan anguwar tana yiwa akwai mai jina daga cikin su in sun zo za su wuce sai sun je can kwana su wanga masallacin ba akan alkibla yake ba kaman suke da alkiblar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun mu kuma zamu cewa ma bainash shamali wal janubi qiblatun mu kuma alkibla mu tana tsakanin ni kudu da arewa kenan da zaka je can kai sallah tayi da zaka je can kai sallah tayi da zaka zo nan tsakiya kai sallah tayi an gane da kyau ko yana da kyau mu guji yin shaida akan abin da ba mu ke da shi ba zaka ga wani yana ya dage wanga sallar shi ba ta ba kamar shi ke karban sallar ko kuma wannan dan bid'a ne kamar shi ke sa mutane a sunna wannan kahuri ne kamar shi ke karban musuluncin mutane wannan kuskure ne yasa a muhadarar da nayi a markaza ta soni satin da ya wuce na ka bayani akan wannan min afatil lisani ash-shahadatu ala ahadin bi amrin gaibi yana daga cikin hatsarin harshe mutum ya yi ma wani shaida akan wani abu wanda yake na gaibi ne an gane da kyau ko wannan shi ne kenan da mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki hatsari ne ka ce ma mutum sallar shi ba ta yi ba hatsari ne ka ce ka yi ma mutum shaida akan abin da yake na gaibi yana daga cikin abin da yake tsoratarwa akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan muka ɗauki al'amari na abin da ya kahurci man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda yace ma dan uwan shi kafiri to sai an yi ɗaya cikin biyu ko ya zaman to tabbata haka ne ko ya zaman to mi ba haka bane to shi zai tafi da kahurcin sai Allah ya lalata shi musuluncin nasa ga hatsari ne to duka yana daga ciki ka ce ma mutum sallar shi bai ta yi ba alhali sallar shi Allah ya karbe ta kenan sai Allah ya ce tashi ta yi na karbe ta kai na lalata ta ka har na kawo kissa ta sahih bukhari da manzo Allah ya bada labarin wani mutum ina tsammani a sahih bukhari ne da dan uwansa yana tai masa wa'azi wa na kabar kaza wa na ga tsoron Allah wata ran yana mishi wani kullun ina maka wa'azi kullun ina maka wa'azi na rantse da Allah kai dan wuta ne Allah ba zai gafarta maka ba Allah yayi magana sai yake cewa wani ne yake kore bawa na daga rahamata to shi na yahe masa kai kuma na lalata ayyukanka subhanallah a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ayyara akahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu duk wanda ya aibanta dan uwansa da wani laifi wanda bai yi ba ba gaskiya bane to ba zai mutu ba sai ya aikata wannan laifi kenan hatsari ne mu kiyaye harsunan mu abinda ake so ga musulmi shine husnul zan bi ikhwanihi almuslimin ana so ka kasance mai kyautawan zato ga yan uwanka musulmai kawai kaga wani mutum yana wata ibada sai ka ce a ariye yake shuhura ce yake nema a shakakta qalbahu wa ra'aita zalika ka kece zuciyar shi kaga haka nan Allah ya kare wallahi ina faɗin wannan saboda abu ne wanda yake na haushi wanda yake kuma da yawa daga cikin yawan matasa sun hada a cikin wannan kuma wallahi in ka lura mafi yawanci wanda suke da wannan zahi zahi mafi ci ba na zurhin ilimi bane ke gare su sama sama ne an gane da kyau ko shi sa shine Hausa suke cewa karamin sani hukumi Allah ya kare mu hadisi na gaba wali abi dawud an karbo daga abi dawud ko wa an amir ibn rabi'a an karbo daga amir dan rabi'a radiyallahu anhu qala idan Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yusalli ala rahilatihi yana salla akan taguwarsa haithu tawajjahat bi a duk inda ta fuskanta da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa zada al-bukhari imam al-bukhari ya kara yumi'u bi ra'sihi yana nuni da kansa wa lam yakun yasna'uhu fil maktuba kuma bai kasance ba yana aikata wannan a cikin sallah ta farilla ma'ana a cikin sallah ta me yake wannan ta nafila wa li abi dawud a riwayata abi dawud min hadisi anas a hadisin Anas radiyallahu anhu da Allah ta kara tabbata a gare sa wa kana idza safara manzo Allah ya kasance idan yayi balaguro fa arada an yatatawwa sai ya so yayi nafila istaqbala binaqatihi alqibla yana fuskantar alqibla da dabbarsa ma'ana yana fuskantar da dabbarsa alqibla fa kabbara sai ya kabbara thumma salla sannan sai ya salla haythu kana wajha haythu kana wajhu rikabihi a duk inda huskar dabbarsa ta kasance wa isnaduhu hasanun isnadin sa ingantacce ne wannan hadisi a takaice abin da yake nuna mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana a cikin balaguro sallah ta farilla ba sallah ta nafila ba ta farilla ba ta nafila ta farilla dole sai ka sabka ka fuskanci alqibla inda dama amma in babu dama an gane da kyau ko to ko sallah ta farilla zaka yi ta a cikin mota duk inda mota take kallo idan ya kasance kana da tabbacin mekir suna ba za ku kai wurin ba ko kuma mai motar ba zai tsaya ba kamin lokaci ya wuce abinda nake suna mana shine malamai suke cewa alwaqtu dukhulul waqti akadu shara'a shuruti salah shigan lokaci shine mafi girman sharuɗan sallah suka ce dan haka da kana a cikin balaguro a cikin mota irin malamai na wannan zamanin kamar irin su imamu ibnu usaimin da imamu ibnu baz da sauran malamai wanda su sun halarci lokacin mota da jirgi da kana a cikin mota lokacin sallah yayi ka tabbata da cewa shoferkin nan mai jan motar nan ba zai tsaya ba ku yi sallah kuma kamin ku kai inda za ku sabka lokacin sallar zai wuce to ya halatta kai sallah a halin da ka samu kanka an gane da kyau ko ma'ana ko baka da arwalla kai sallar ka a wannan halin in baka da ƙasa ba sai ka yi taimama ba an gane da kyau ko bayan wannan alƙibla ko da mota alƙibla take kallo ba ko ba alƙibla ba sai ka yi sallar ka ba ka iya ka tashi tsaye ka yi ta a zamne kaddai ne kan lokacin sallah ya ne kan lokacin sallah ya wuce kenan lokacin sallah shi ne mafi girman abin lura a cikin sallah an gane da kyau ko kawo misalin ɗan kaso ne aka kama aka liƙe shi a cikin feji na sai mutum ya yi kwana biyu ko kwana uku a hudo shi daga ciki cikin hutsari kuma an hidda mishi riga ga lokutan sallah sun yi ba za a ba shi dama ya yi arwalla ba to kinan zai sallarsa a wannan halin ba riga ba arwalla kuma a cikin hutsari dalilin mi hifzan limaza hifzan lil waqti dan saboda a kiyaye lokaci an gane da kyau ko wannan shine kinan dan ya kuma su balaguro kada ku yi wasa da lokacin sallah amma sai dai anan yana da kyau mu lura idan ka san da cewa sallah ce wadda ana iya hada ta da wata to wannan babu laihi ka bari magariba ta yi ya ki tsaya ku sallan magariba to babu laihi ba sai kai wannan sallan magariba ba ka jira har in aka sabka tsakiyar dare ne kowane lokaci ne kamin dai alfiji da kito sai ku yi sai ku yi kai sallah guda nawa biyu magariba da me magariba da isha'i dan saboda me dan lokacin su guda ne an gane da kyau ko amma in ka tabbatar da cewa ba za a tsaya ba sai asuba an gane da ke ko to a wani lokacin za ka yi magariba kada isha'i ka a cikin mi a cikin mota a yadda ka samu halinka hifzan limaza hifzan lil waqti Allah ya samu gane wannan hadisin yana nuna mun da cewa ɗaya daga cikin ka'idodin malaman fiqh wanda wannan ka'idar in ka rike ta zaka walwale matsaloli masu yawa suke cewa a suke cewa yuktafaru في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض معنى akwai abubuwan da suke baya halatta ka yi su a cikin farilla amma kuma ya halatta ka yi su a cikin a cikin nafila kun ga nan manzo Allah yana da damar ya ya sabka yayi sallar nafilan sai yana kallon alqibla amma tare da wannan sai ya sallar sa akan akan taguwar kuma taguwar ba alqibla take kallo ba kuma sannan baya aza goshin sa akan taguwar ima'i yake da aka ce ima'i ma'ana yana nuni kawai wanda baya da lafiya lahiyar kallau daren dakam ka tashi shafi da wuturi sai ka ce kai yau da zarna ma zan yi sallar nan sai kai sallar ka da zamne ta karɓi ko bata karɓi ba ta karɓi an gane da kyau ko amma sallah ta isha'i wa lahiya lau daren dakam kamar yadda ina mata wa'azi ne ce dan kin share dukuni leda goma an gane da kyau ko shi ne sai ki ce kin koshi ba za ki sallah da da tsaye ba to wannan dole sai kin yi me sai kin yi da tsaye domin sallah ce ta me ta farilla yughtafaru fil nawafili ma la yughtafaru fil fara'id a wata ka'idar kuma har yanzu duk ma'anansu guda suke cewa jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id ma'ana farilla nafila ita ana bude hanya ana sauki sosai a ciki amma ita kuma farilla fa tsanantawa ake sai abin da aka ce ai shiga a ciki an gane da kyau ko kana azumi ana biki kuma azumin landije ne aka kawo burushet sai ka burushe ta kana da lahi ko baka da lahi baka da lahi an gane da kyau ko wannan shine kenan amma a cikin ramadana aka kawo buroshe ka buroshe ta ai ina kusa ni ma sai in buroshe ka an gane da kyau ko eh ina kusa sai in kwace maka buroshe ta in yi jiwa da ita domin marra aminkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi amma kana nafila ma sai in ce maka habaci abin ka da Allah kaga sai mu zama daini da kai amma kuma sai dai wannan ba ku yi ta'awuni ba alal birri wat taqwa ko dai Allah ya kare mu mala yace hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري عن كقولك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله يدرش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يأتي الأرض كلها مسجد كسا قبائيا تمسلاتيتي إلا المقبرة والحمام سيدي المقبرة مقبرة والحمام دكما بنداكي أنقاني دكيوكو rawahu tirmizi tirmizi ya rawaito sa wa lahu illatun sai dai hadisin yana da mi yana da illa a ƙarshe dai al-Imam al-Albani ya inganta wannan hadisin kenan ko ina ka ya halatta kai sallah in ba mi ba in ba makabarta ba da mi da da hammam ma'ana ban daki to wannan hadisin me yake tabbatar mun daga cikin sharuɗan sallah aha to Hassan da Husaini a sa Husaini ko sati mai na gaba ku tuna min Hassan zan sawa Husaini aha a taharatu at-taharatu min al min al-khabath jazakumullahu khairan wannan hadisi yana tabbatar mun da tsarki na khabasi tunda me aka ce ba a sallah a ban daki dan me yasa dan akwai mi aha shi kuma aka ce tsarki na kabasi shine wurin da za ka yi sallah ya kasance tsarkake to wurin baya da tsarki kenan an rasa tahara ta kabasi kenan yana ƙara tabbatar mun daga cikin sharuɗan sallah ka tabbatar da wurin da za ka yi sallah yana da me yana da tsarki an gane da ko wannan shine kenan wa an ibni umar radiyallahu anhuma an karɓo daga umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah naha an yusalliya yayi hani akan ayi sallah fi sab'i mawatini a wurare guda bakwai almazbala shine wurin zub da shara walmazjara da wurin yanka mahauta kenan ko walmakbara da me ake ce mata makabarta wa qari'ati tariq da kuma tsakiyar hanya walhammami da ban daki wa ma'atinil ibili da kuma wurin ɗa mai dabbobi ma'ana mai ake ce masa garke ko garken raƙumma shi ne ma'atinin ibili wa fauka zahri baitin lahi ta'ala da kuma a saman ka'aba rawahu tirmizi wa ba'afahu tirmizi ya rawaito sa kuma ya da'ifantar da shi wannan hadisin a haka da'ifi ne amma akwai hadisan da suka tabbatar da wasu daga cikin abubuwan da aka zano a wannan hadisin na farko shine wurin zub da shara shi wannan babu dalili akan rishin halaccin sai idan an tabbatar da wurin zub da sharar ana zub da mi fitsari ko kashi an gane da kyau ko sai mahauta shi wannan babu wani dalili da ya nuna ko da karhanci mutum ya yi sallah a mahauta babu dalili akan haka wurin yanke dabbobi sai almasjara almakbara makabarta to shi kuma dan hutsari ne aka hana ko dan mi wa zai ba mu amsa bari mu gani mu gani wanda ya san tauhidi a jayyid ta wasu sun ce mu ba mu kira zuwa ga tauhidi to gashi mun kama magana tauhidi dai na daga cikin jahilci shine wai mutum ya mutum ya kasa ganewa da cewa a cikin addini gaba ɗaya komai sai da tauhidi shi dai in dai ba ya ambaci kalmar tauhidi ba a cikin wa'azi to shi ba a yi tauhidi ba an gane da kyau ko alhali kuma kalma ta tauhidi tana da mutaradifat akwai alfiqhul akbar duk tauhidi ne akwai al'aqida tauhidi ne akwai usuluddin duka tauhidi ne an gane da kyau ko to aha makabarta dan me yasa aka hana sallah a ciki aha dan kun ji na ce muga wanda ya san tauhidi kuna tsoron in ce baku da tauhidi aha jazakumullahu khairan maganar ka tana da kanshin gaskiya man yaqulu ahsan min zalik bi ibaratin ukhra aha dan me yasa aka hana sallah a makabarta tun daga wancan hadisin sai shi ya inganta aha dan gudun gudun shirka jazakumullahu khairan gudun shirka sannan kuma a ibara ahsan shine ma'ana tajannuban min at-tashabbuh bil mushrikin an ga yana kyau ko dan nisantar kamanceceniya da wa da mushrikai mushrikai sune ke bautar gumaka kenan ba a ma tsamanin musulmi da an ce musulmi na bautar mutun na bautar kabari ai ba a ma ce mishi musulmi to kenan abin da ake cewa shine dan nisantar kamanceceniya da masu mi da masu bautar kabari kuma sannan malamai suna ce suna hakanan suke cewa an hana sallah ne a makabarta saddan lidari'ati ibadatihim dan saboda toshe hanyar bautar su in lokaci tsawo tana iya a koma a zan bauta a cikin wannan kabari ko kuma a cikin wannan makabarta ma'ana da yake ne shi wannan babu ne tauhidi baya halatta yin sallah a cikin makabarta na gaba shine qari'ati tariq tsakiyar hanya wannan shi kun babu dalilin da ya nuna haka an gane da kyau ko tsakiyar hanya ya halatta kai sallah sai in ka san akwai wata najasa alhammam ban daki shi mu kuma wancan hadisin ya tabbatar mun da shi ma'atinil ibil wajen dame dabbobi shi ma ya tabbata a asar akan cewa manzo Allah yana kyamar yin sallah a wannan wuraren wurin da ake dame raƙumma ba dabbobi ba kuskure ne sabkul lisan dabbobi kananan dabbobi kana aika sallah a cikin garken su kenan raƙumma kawai ne wannan ya shafa sai kuma duk dabbar da najasa ne cin ta haramun ne kina ita ma najasa ce ba a sallah a wajen garkenta domin wurin ta najasa ne na gaba shine fauqa zahri baitillah kan dakin ka'aba shi ma wannan a karar babu wani dalili da ya nuna wannan an gane da kyau ko sai dai malamai suna tawili suke cewa in kai sallah akan ka'aba to me ka fuskanta an gane da kyau ko to shine abin da yasa malamai suka tabbatar da wannan maganar ta cewa ba a sallah a saman mi a saman Ka'aba kuma ina tsammanin sallah akan Ka'aba ma bid'a ne bin manzo Allah da yazo bai hau sama ba ina yi sallar ciki aka bude mishi ya shiga yi to kenan wannan shine kenan mala yake cewa wa an abi mar wa an abi marsad al-ghanawi an karbo daga abi marsad al-ghanawi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa la tusallu ila al-quburi kada ku yi sallah kuna fuskantar makabarta wala tajlisu alaiha kuma sannan kada ku zamna akan kabari kun ga wannan ya saba ma sunna mutum ya je makabarta ya zamna akan kabari ko da ko a ce kabarin ne da ake sama ake kewayewa da birguna asali shi dai wannan kuskure ne baya halatta wannan abin da ake yi an ga kwamanteciya ne da kafirai kuma sannan wannan yana iya jawowar a toshe wuri ma'ana lokaci yayi ana so makabarta ta sai ta cika an ce kowa yayi haka nan da ina ji tun shekara 20 da suka wuce wannan makabartar ta cika da a ce kowa haka nan yake amma da yake ba haka ake ba kun gani ana samu wasu su zo a rihe so su zo a rihe su kenan kuskure ne wannan kewayen da ake yi amma akwai wanda ake sama bincir ana rubutu duka wannan baya halatta rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa an abi sa'ad an karɓo daga abi sa'ad radiyallahu anhu qala yalla Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida idan dayan ku yazo masallaci falyanzur to yadiba fa in ra'a fi na'alaihi adan idan yaga a cikin takalminsa akwai kazanta aw qadaran duka ma'anan su guda yaga a cikin takalminsa akwai kazanta falyamsahu to ya goge wannan kazantar waliyusalli fihi ma sai ya salla a cikin wannan mai yake da suna takalmin wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah da Allah ta kara tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza wati'a ahadukumul adha bi khuffaihi idan dayanku ya taka kazanta da huffinsa ma'ana takalminsa fatuhuruhuma at-turab to tsarkin su shine mi shine kasa akhrajahu abu daud abu daud ya rawaito sa wa sahahu ibnu hibban ibnu hibban ya rawaito wannan hadisin ka zo za ka yi sallah kuma kana so ka yi da takalminka mun sha bayanin akan sallah da takalmi ya halatta an gane da kyau ko amma idan da wurare wanda suke akwai matsala to mina sunna tarku sunna lil maslahatin rajiha sai ka bar wannan sunnan kai sallah ka ba da takalmi ba dan saboda kada ka bata mutane wurin su kenan idan mutum yazo zai sallah da takalmi ya duba ya ga akwai kasamta sai ya zo zaka hunsa ga kasa shikenan sai sallah a cikin takalminsa an gane da kyau ko wannan shi ne kenan wannan hadisin me yake nuna me yake tabbatar mun daga cikin sharuɗan sallah wanda ya sani daga hannu daga cikin sharuɗan sallah me yake tabbatar muna mhm aha aha at-taharatu min al-khabathi jazakumullahu khairan yana ƙara tabbatar mun da cewa me yake da suna yana daga cikin sharuɗan sallah ka tabbatar da kayanka ko takalminka ba sa da min ba sa da kazamta ma'ana ba sa da najasa ba kowace irin kazamta ba da majina ce ta kataka kaga babu lihi ka sallah da ita ko kayan ka make da majina ba lihi ana nuhin abin da ya shahi najasa hutsari ko kashi ko hutsari ko kashin dabbobin da cin su haramun ne kamar jaki da abin da ya kama da haka jayyid wa an muawiya ibn al-hakam an karbo daga muawiya bin hakam radiyallahu anhu qala yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna hadhihi salata lallai wannan sallar la yasluhu fiha shay'un min kalamin nasi baya inganta ayi a cikin ta wani abu na daga cikin magungunan mutane innama huwa tasbih ita sallah tasbihi ne wa takbir da kuma kabbara wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani shi kadai ne abin da ke a cikin sallah tasbihi kabbara karatun alkur'ani an gane da kyau ko to wani ya kara min wani abu aha as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jazakumullahu khairan ka gani yau ma ka wannan cikin kaina ba nayi tsammanin ka ce mini addu'a na sai in ce maka at-tasbihu min ad-du'a an gane da kyau ko jayyid salati ala an-nabi shi ma jayyid to yana yana huta daban daga daga daga tasbihi domin shi tasbihi Allah ake ma takbiri ma wa ake ma Allah ake ma karatun Qur'ani ma fa Allah ake ma ko amma shi salati wa ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun mun yi tawili sai mu ce a'a shi ma salatin cikin Qur'ani yake domin wa yace ayi salati inna Allaha wa malaikatahu salluna ala Qur'ani yace ayi salatin to in kai salati kenan kai Qur'ani to mu tahi akan cewa sallah dai tasbihi ne da kabara da mi da karatun Qur'ani muhim da salati da sanya cikin Qur'ani rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa an zaid bin arqam an karbo daga zaid dan arqam annahu qala lallai shi ya ce dalilin wannan hadisin barin dan baku mu dan mu dan abin ga wannan muawiya bin hakam yana ɗaya daga cikin al-a'rafu al-a'rabu al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa ko jayyid kauyawan larabawa to yana daga cikin kawayen larabawa da suka musulunta an zo ana sallah ya zo madina ana cikin sallah yana zuwa sai ana cikin sallah sai wani ya tusho sai ce yarhamukallah an gane da kyau ko yana sauri ya ji wannan sunnar an ce in mutum ya tusho a ce mishi yarhamukallah yana kokarin ya dabbaka yana ta tumbatsa masha Allah na dabbaka sunna yana yin wannan sai ga mutane sun yi mishi hakan ga da su kallo sai ce lahiya kuke kuke kallo na an gaya da kyau ko kun ga ta biyu ko yarhamukallah ta shiga lahiya kuke kallo na sai yana magana sai mutane suka suka bubbuka kafa suna suna nuna mishi kai shiru shiru ma'ana suna tabi su busi maganar ba an gaya da kyau ko to yana ta dai magana shi kun kun kun san ba kauye da yayi tai yayi tai ya kare bayan an kare sallah sai ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa magana ta mutunci ya ce masa shi ne sai gaya masa wannan hadisin wannan sallar ba abin da yake inganta daga cikin magungunan mutane a cikinta ita tasbihi ne da kabbara da kira'a a nan ne sai wata magana yake cewa na rantse da Allah ban taba ganin wani mutum mai karantarwa mai tarbiyya da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma ka harani wala shatamani bai bai kwagire ni ba bai zage ni ba bai mini tsawa ba da nayi wannan laihin yace sai mini magana mai laushi an gane da kyau ko wannan sai nuna muna mahimmancin sassauci a wajen mi a wajen da'awa a wajen karantar da al'umma da abin da ya kama da haka ko da yake ko akwai lokacin da ake tsauri an gane da kyau ko amma ba a kowane lokaci ba to wannan shine kenan kenan sai manzo Allah ya hana masa magana bayan wannan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu da cewa at-tasfiqu lirrijali lin-nisa'i wat-tasbihu ashi wannan ashi wata riwaya ce ta daban wa an zaid bin arqam an karbo daga zaid dan arqam annahu qala lallai shi yace inna kunna natakallamu fi salati lallai mu mun kasance muna magana a cikin sallah ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah yukallimu ahaduna sahibahu dayanmu yana ma abokinsa magana bi hajatihi da bukatarsa hatta nazalat hasse da ta sabka hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salatil wusta musamman sallah ta tsakiya wa qumu musamman sallah zababba wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayu a gaban Allah kuna masu natsuwa yace fa umirna bis sukuti sai aka umurce mu da yin shiru wa nuhina anil kalami sai aka hana mu da yin magana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslimin lafazi na muslim ne an gane da kyau ko kina wannan hadisin me yake karantar da mu wa zai ga min daga cikin wannan sharuɗa yake karantar da mu an gane da kyau ko in ƙara fasara hadisin nan ku gane da kyau sahabi ne wannan yake cewa sun kasance zamanin manzon Allah suna magana a cikin sallah ka zo ana sallah sai ka ce kai wani raka'a nawa akai a to masha Allah wani ina da haja mun kare sallah mu je gida in sai da maka duk kuma a cikin sallah yace sai aka sabkar da wannan ayar sai aka umurce su da yin shiru aka hana su yin magana an gane da kyau ko shi yasa me yake da suna lokacin da Abdullahi bin Mas'ud suka dawo daga wajen annajashi kun san yana ɗaya daga cikin wanda suka hijira ko zuwa Habasha to lokacin da suka dawo sun isko manzon Allah a Madina ya dawo sai ya isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ma manzon Allah sallama sai manzon Allah ya kyale shi ya amsawa sai ya wuce ya shiga damuwa lahimmi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mishi sallama kuma yake amsawa can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abin da yasa kashi ban maka magana ba shine an sabko wannan ayar ta hana ai magana an gane da kyau ko sai ya ce masa inna fi salati shugla a wata riwayar inna inna fi salati la shugla a cikin sallah akwai shagali ma'ana idan mutum na sallah to sallar za ta shagaltar da shi daga duk wani abu wanda yake a wajen sallar to a wannan lokacin sai nuna ba a magana ko sallama ba a amsa a cikin sallah amma akwai riwaya ta nuna idan aka ma manzon Allah wataran sallama yana yin ishara da hannunsa an gane da kyau ko ina tsammani akwai hadisin da ya zo akan wannan wannan hadisi mai yake karantar da mu a cikin sharuɗan sallah as-sukutu fi salati haka ne al-khushu'u jazakumullahu khairan amma babu kanan muka zano sharuɗa ko babu kanan abin da ya hudi haka ne khushu'i take karantar da mu amma halil khushu halil khushu'u min shurutus salah hal khushu'i yana daga cikin sharuɗan sallah tunan malamai sun samu saɓani amma magana mafi inganci shine natsuwa ba ta daga cikin sharuɗan sallah suka ce natsuwa hiya lubbus sala wa hiya tamaratus sala ita natsuwa ita ce ma sallar gaba ɗai domin mai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina natsuwa ita ce mafi bayan a daga cikin rukunnan sallah ita ce a mafi girman abin da ake lura da shi idan an shiga sallah natsuwa a cikin sallah an gane da kyau ko kenan malam ya kawo shi ne a nan don saboda shi yana ganin yana daga cikin sharuɗan sallah na suwa kun sa abin da ya sa malamai suka huda shi daga cikin sharuɗan sallah don saboda su sharuɗan sallah abubuwa ne da ake yi kahin mi kahin mi kahin sallah to shi kuma natsuwa a ina ake yin shi a cikin sallah ake shi suka ce kenan baya daga cikin sharuɗan sallah kuma ya hiru kunnan ma sallah suka ce to kenan shi sai suka bashi huwa lubbus salah wa sabaratuha ma'ana shi ne ma sallar gaba ɗai natsuwa a ciki shi yasa daidai natsuwarka a cikin sallah daidai gwargwadon ladan da zaka samu a ciki ina tsammani malam ma ya bude babi na musamman a gaba idan muka zo a gaba za mu yi bayani sosai wani irin rishin natsuwa ne yake lalata sallah wani irin rishin natsuwa ne babu lahi a cikin sa a wajen sallah wa an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali a ga hadisin da na so in kawo at-tasbihu lirrijali shi yin subhanallah na maza ne wa tasfiqu lin-nisa shi kuma yin tabi na mata ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa zada muslimun muslim ya kara fi salati ai a cikin sallah an gane da kyau ko wannan ya faru ne lokacin da abubakar ya zo yana ma sahabbai limanci sai ga manzon Allah ya zo to shine sai suka fara masa tabi akan ya ya komo baya ga manzon Allah ya zo an gane da kyau ko to lokacin da suka ci gaba su tabin yayi yawa shine abubakar ya waiwayo yana waiwayowa ya ga manzon Allah sai ya daga hannu ya gode ma Allah an gane da kyau ko da manzon Allah ya bi bayan sa manzalin na musa a ci gaba da sallah sai ya kiya ce bai dace ba a ce dan kuhafa ya ba da sallah ya ba manzon Allah sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan a kenan da suka yi wannan tabin ne sai manzon Allah ya ce musu tabi na mata ne shi kuma subhanallah nawa na maza ana nan a cikin sallah idan liman ya kuskure subhanallah za a ce su kuma mata suna can baya in akwai su su kuma tabi za su yi an gane da kyau ko wannan shine an hana wannan ne dan saboda kada wata mata ta yi maka subhanallah mai kalkala an gane da kyau ko wannan shine kenan in ta yi maka kalkala ka kalkale kun ga akwai matsala ai zai san mazaje Allah ya yi su daban-daban akwai wanda shi muryar mace ba komai bane a wurin sa kuma wannan sharaftawa ce Allah ya kare mu jayyid yace wa an mutarrif bin abdullahi bin sikhir an karbo daga mutarrif dan abdullahi dan sakhir an abihi daga ma'aikinsa kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga ma'aikin Allah yusalli yana sallah wa fi sadrihi azizun a cikin kirjinsa akwai aziz ma'ana shine ƙara ka azizil mirjal kaman ƙaran tukunya lokacin da take mi take akan ruwan zahi minal buka dan saboda kuka akhrajahu al-khamsa mutum biyar suka hutar da shi illa ibnu majah sai dai ibnu majah wa wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta wannan hadisin an gane da kyau ko ana wannan hadisin nuna halaccin kuka a cikin mi a cikin sallah kenan yin kuka a cikin sallah baya kawar da kushu'i wa an mutarrif ibn abdullah ibn sikhir an abihi daga ma'aifinsa qala ya ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa an ali an karbo daga ali yace kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama madkhalani na kasance ina da a wajen manzon Allah mashiga guda biyu ma'ana wata hanya biyu nake shigowa wajen manzon Allah akwai wata hanya akwai wata hanya fa kuntu idza ra'aituhu sai na kasance idan na gansa wa huwa yusalli yana sallah tanahnaha li sai ya mini in sai ya mini gyaran murya shine at-tanahnu ma'ana ya shigo yana neman sa bai gansa ba sai manzon Allah ya masa gyaran murya kun babu nahi a cikin mi a cikin sallah shine ma'anan tanahnu rawahu ibn rawahu an-nasa'i wa ibn majah sai dai hadisi ne hadisi ne da'ifi wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qultu li bilal nace ma bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya kaga manzon Allah ya ruddu alaihim yana mayar musu hina yusallimuna alaihi lokacin da suke masa sallama wa huwa yusalli yana cikin sallah ya manzon Allah yake ma mutane in suka mishi sallama yana cikin sallah qala yace yaqulu hakaza yana yin haka wa basata kaffahu sai ya shinhida hannunsa kenan yana musu haka an gane da kyau ko sun masa sallama yana cikin sallah sai ya musu hakan ga akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahu kenan sai nuna imai ana nuni a cikin sallah baya daga cikin abin da yake bata ta amma inda bukata kuma yana da kyau a kiyaye wannan idan sallar farilla ce domin mun gani akan yughtafaru fi fi nawafili mana yughtafaru fil fara'id nan a cikin farilla a kiyaye ta nafila ba lai ko da yake wannan hadisin ya nuna umumi kowace sallah manzo Allah yana iya yana haka nan wa an abi qatada radiyallahu anhu qala daga abi qatada yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ci kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yusalli yana sallah wa huwa hamilu umama yana ɗauke da umama binta zainab ‘yar zainab ɗiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan shi kanyarsa fa idza sajada idan yayi sujada wada'aha sai ya ajita wa idza qama idan ya tashi hamalaha sai ya doke ta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa huwa ya ummun nasa fil masjidi kuma yana ma mutane limanci a cikin sallah a shi wannan hadisin sai nuna mun da cewa babu laifi kai sallah kana doke da yaro shi ma idan da uzuri an gane da kyau ko in za ka yi sujada ka aje ta lokacin da ka tashi sai ka ɗauke ta yarinya ce ko kuma yaro wannan suna tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sai nuna muna me yake da suna inkari ga wasu daga cikin wanda suke kyamar a zo da yara a masallaci abin da lura da shi mafi yawanci wanda suke wannan su ne an yi samun lattizawa kuma lattizawa mafi yawanci marar ilimi an gane da kyau ko su sun saba mafi yawanci kuma rete-rete duk in kara muku an gane da kyau ko lattizawa latizawan ma jahilai jahilan ma retirete ya akwai irin su da Allah su yi mina afuwa ba kowa bane ce wasu daga cikin su ni na ga wannan ne a masallacin ahlus sunna na izala lokacin muna gida wani latizu shi tsohon abin gane tsohon me ake ce masa komishiyar ne a lokacin ma ya kusa retirete dai a lokacin latizo ne in yaro ya shiga abin me yake da suna a gaba korar shi yake to lokacin da aka yi daidai da wasu da wasu abokanmu masu taurin kai in na faɗi wannan in akwai wasu daga cikin sai sun yi dariya in suna jina sai su kiya sai ya sangame su kun san sangama yadda za ka ɗaukar yaro dama ƙato ne mai jiki an gane da kyau ko sai ya sangame su ya maida su bayan su ya taimu musu haɗa wallahi dalilin wannan yasa yara suke suke suke tsoron masu zo masallaci kun ga wannan laihi ne ka hana ma yara zuwa masallaci alhali manzo Allah ya ce muru auladakum bis salati alhali kuma akwai wanda yake kura wanda ma sun balaga sun kai shekara sha biyar shekara goma sha kenan wannan kuskure ne kuma duk wannan girman kai ne sun saba da zama da manya to bai kamata a ce yaro ya zo ya shigo a cikinsu ba allah ya kare mu kenan wannan shine wa an abi hadisi na karshe wa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira yadar allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce uktulul aswadaini fi salati ku kashe bakaken abubuwa guda biyu a sallah alhayyatu kuna macijiya wal aqrabu da kunama akhrajahu al arba'a mutun hudu suka hutar da shi wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa wannan hadisi dalili ne akan kaida da malamai suke cewa al mu'zi tab'an yuqtalu shar'a al mu'zi tab'an yuqtalu shar'a ma'ana a shari'a duk abin da yake cutarwa to kowace ibada kake ya halatta kame ka kashe shi kuma ka ci gaba da ibada an gane da kyau ko kenan kana a cikin me yake da suna sallah kaga maciji ya ya wullo sai ka ja wata sanda ka bige shi amma a wannan lokacin me yake da suna ya aka samu rikici mai yawa ma'ana motsi wanda ya yawa sosai abin da ya alkhairi shine ka sake sallar amma in motsin bai yawa sosai ba sai ka gina akan sallar ka in kuma ka san baka yake sai ka warwala da gudu wannan shine kenan a takaice dai kenan kuskure ne wani ɗaya daga cikin abokai na da'awa a mai yake da suna malam yasin ɗaya daga cikin matasa masu kokari a garin tawa a garin kwanni bara ba kansu na kai ziyara a kwanni suka shirya mana wata muhadara a gidan rediyo na sunna muna muhadara akan akan mai yake da suna akan kashe wuta sai na kawo labarin wata mata da ita da mijinta suna akan moto suna akan moto ahlus sunna ne tana a cikin shiga ta musulunci da liƙabinta dogon hijabi ana tahiya kawai sai hijabin ya shige a cikin rayon a cikin taya hijabin ya hizgota ana ta masa magana ana ta masa magana sai tsaya yana tsayawa sai wani daga cikin na baya ya zaburo zai ta yi hizki hijabin wannan namijin yana sabkowa abin harko da shi ne ya banke wannan mutum ya tsana ina kai na taba mini mata ya shiga hoda yanzu shi ba mata mata yake ba hoda yake an taba mishi mata yana can yana yi wasu su kuma suke sauri suka banye mata wannan hijabin daga nan aka samu wanda suka mishi hoda yace kai ana tarai ina kake ta me yake suna ta mutunci an gane da kyau ku mu ƙara gain wancan karin wancan karin magana ana ta kaiwa ka ta hulla ana ta kaiwa ka ta hijabi kun ga wannan jahilci ne kuskure ne to ina ka wannan kisar sai bani labari yace a cikin kwanne aka yi wata mata tana a cikin sallah a lokacin damuna kun san lokacin da ina tsammanin lokacin damuna ne ko lokacin kaka hangara tana yawa yace tana sallah tana kallon ɗanta ya ɗauki hangara zai sawa a baki tana kallo ta ki katse sallah akan ta zo ta ta ta hizge masa daga daga hannunsa tana kallon wannan yaron ya tamne hangara yana ihu kuma ko ta ki sallah mai sallah ta ji abida tana ta sallarta sai da ta sallame sallah kamin ta kare sallar ihun yaron ya sa aka samu wasu daga cikin makwabta suka zo suka kama wannan yaron ko da aka zo yaron bakinsa duka ya caɓe kusa hangara yadda take ma mutum in ta zuba jikin bakinsa gaba ɗaya ya caɓe haƙurinsa da su shi da harshensa kun ga wannan jahilci ne an gane da kyau ko Allah ya sa mu gane kenan dai a takaice wannan hadisi na nuna in an ga kuskure a cikin sallah a tsaya abun hatsari a tsaya a tsaida sa Allah ya kare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah